من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وإياكم واعلموا عباد الله أن الله متصف بصفات العفو والمسامحة والصبر وأنه أخبرنا في كتابه العزيز أنه غفور رحيم وأنه حليم وأنه غفار وأنه تواب لمن تاب إليه أخبرنا الله تعالى عن بني إسرائيل لما عبدوا العجل قال الله تبارك وتعالى فعفونا عن ذلك قال في مكان آخر ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فقال الله عن الذين تخلفوا عن الهجرة من المستضعفين من الرجال والنساء قال الله تبارك وتعالى في حقهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا قديرا وكان الله متصف بصفات الكمال صفات المحمودة وكان حس العبد مما يتعبد من هذه الصفات وكان أشرف الخلق وأعزمهم أجرا وعلاهم مرتبة بقدر ما اكتسبوا من صفات الله تبارك وتعالى من الكمال والرقي لذلك أنبياء الله تعالى هم أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى لذلك اكتسبوا من معاني صفات الله تبارك وتعالى ممن لم يكتسب غيره لذلك أخبرنا الله تعالى عن أنبيائه أنه على أعلى مرتبة من صفات الكمال ومن صفات الرقي الله تبارك وتعالى يخبرنا عن نبي يوسف عليه السلام لنرى مدى صبره ومدى تحمله ومدى تسامحه ومدى عفوه لما أتوا إخوانه قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان حياته مليئة بدروس من الصبر والتحمل والتسامح وقد أخبرنا عائشة وقد أخبرنا عائشة رضي الله عنها لما سألها عبد الله الحجري قال ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان متسامحا ولم يكن فزا غليظا ولم يكن دحاكا في الأسواق وكان لا يجزي بالسيئة بمثلها بل يعفو ويسفح وكذلك يخبرنا عبد الله بن مسعود عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنبي من الأنبياء كذبوه قومه وأدموا وجهه وهو يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وقد حدث لمثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في أود لما أدموه وشجوه وأخرجوا رباعيته النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالهداية قال عسى الله أن يخرج من سلالهم من يعبد الله تبارك وتعالى وحده وكذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا كف بيده هكذا قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كف شيئا بيده لا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله ومن انتقم لنفسه وما نيل من أحد وانتقم لنفسه إلا حدا من حدود الله وما اختير للنبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا إذا اختار أسألها إلا إذا كان حراما وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس بالحرام متفق عليه وكذلك يخبرنا أنس بن مالك عن مدى صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسامحه وسفقه عن الجهلاء وعن الأغبياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه وقد ارتدى برجة نجارية غليظة الحاشية فأتى عربي من وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولببه بردائه حتى رأوا السحابة سفحة أنك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم آئنا من مال الله الذي أعطاكم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وأمر له بالعطاء هذا الحديث موجود في صحيحين وكذلك يخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهذا الحديث معلوم لدى الجميع حديث الذي يقول خل خير آخذ الشخص الذي تمكن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ينكزني منك قال الله وسكت السيف على يد الرجل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال أنت من ينكزك مني قال كن خير آخذ وسمح له النبي صلى الله عليه وسلم وسمح له بالزهاب هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وعالم الخلق بالله تبارك وتعالى لأن لذلك اكتسب من معاني صفات الله تبارك وتعالى ممن لم يكتسب غيره لذلك كان له حظ الأعظم وحظ الأوفر من صفات الله تبارك وتعالى وكذلك الصحابة ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا وقد تلمزوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتدربوا على يده وتخرجوا على يد أفضل الأساتذة وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أبو بكر الصديق لما نيل من عرض ابنته هناك أحد من أبناء أعمامه أبو بكر الصديق هو الذي يتولى رعاية هذا الشخص ويقيمه ويسقيه ويكسوه ومع ذلك هذا الرجل نال من ابنته وخال في إرثها لما سمع النبي صلى الله لما سمع أبا بكر أن مصطح تعرض في إرث عائشة قال والله لن أنفق عليه أحدا لن أنفق عليه شيئا بعد اليوم الله تبارك وتعالى قال ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وكذلك عمر الفاروق لما دخل عليه أحد رجاله قال يا عمر لا تؤين الجزل ولا تحكم علينا بالعدل غضب عمر وأراد أن يأخذه لكن ذكره بعد جلسائه قالوا يا ابن خطاب يا أمير المؤمنين إنه من الجعلاء وقد قال الله تبارك وتعالى وأعرض عن الجاهلين ولقد حس الله تبارك وتعالى المؤمنون المؤمنين أن يتحسوا بسآبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتخلقوا بهذا الخلق الحسن وخلق العفو والتسامح وهناك آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ويقول الله تبارك وتعالى وأن تعفوا خير لكم ويقول الله تبارك وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ويصف الله المؤمنين ويقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واعلموا عباد الله أن للعفو والتسامح ثمرات كثيرة وفوائد عديدة ومن أهم فوائده وهو انتصار على الشيطان لأن الإنسان لم يتبع هواه ولم يطيع شيطانه وكذلك في التسامح انتصار على النفس لأن النفس عمارة بالسوء الإنسان إذا انتصر على نفسه وتسامح ويقول يقول قد حقق أنه انتصر على نفسه والله تبارك وتعالى يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى المؤمن هو الذي يتغلب على هوى نفسه وكذلك في العفو عزة ورفعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما زاد الله بعفوه بعفوه إلا عزة العبد إذا عفى عن شيء الله يزيد له عزة بهذا العفو وكذلك في العفو نيل مرضات الله تبارك وتعالى وكذلك في العفو الرمانية والسكينة وشرح النفس وكذلك في العفو سبب في نيل عفو الله تبارك وتعالى لأن الجزاء من جنس الأمل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ولسائر المسلمين dukkan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya rayar da mu ya ara mana numfashi muka samu kanmu a wannan lokaci yau unwanin hudubanmu na yau shine fil afwi rahatul lin nafsi wa mardatul li wato cikin afuwa da yafewa da mantawa da abin da ya faru da mutum akwai hutu na rai mutum zai samu kwanciyar hankali in ya koyi yadda yake afuwa sa'annan zai samu yadda a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na zaɓi wannan unwani ne duba da hali da muke ciki muna rayuwa kala biyu akwai rayuwa nafsiya akwai jasadiyya akwai rayuwa wanda rayuwa ne na rai akwai kuma rayuwa na gangan jiki to da yawa mutane suna mayar da hankali akan rayuwar gangan jiki ya manta da rayuwa na rai wanda duk daɗin da gangan jiki dai ji idan ranshin nan ba ta samu jin daɗi ba wannan jin daɗi ya zama aikin banza to da yawa mutane suna manta da wannan jin daɗi na ransu da haka mutum ya samu komai a duniya amma ko bai san da ya ji daɗi ba sabila da baya da sila baya da alaka ba da network da yake linkin tsakanin shi da ranshi bai san me abin da ranshi take mai take bukata ba bai san abin da ya kamata yi wa ranshi ba musamman a wannan lokaci mutum muna rayuwa rayuwa na wahala komai baya samuwa kuma rayuwarmu yana tafiya sa'an nan kai baka ji yadda kanka daɗi ba to lallai mu taho mu kalli ayoyin qur'ani mu kalli hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu koyi abubuwa da yawa za mu gane cewa lallai mutum ba sai yana da kuɗi da ji daɗi ba sa'an nan kuma ba kuɗi ba da ke ba da jin daɗi jin daɗi yana daga cikin wasiyoyi da Allah ya yi da koyarwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin siffofin shi da sunayen shi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin Qur'ani cewa shi mai gafara ne shi mai jin kai ne shi mai iko ne ya gafarta ma wanda ya ga dama shi yake gafarta zunufi gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya gaya mana game da banu Isra'ila lokacin da suka bauta wa ɗan saniya sai Allah ce fa'afawna an zali sai muka yafe musu haka lokacin da Allah subhanahu wataala ya magana akan wajibcin hijira cewa dole musulmai su tashi daga yadda ba su bautan Allah su koma yadda za su iya bauta wa Allah Allah ya yi magana a kan duk wanda bai hijira ba wa inna mutanen idan mala'iku suka zo ɗaukaransu za su same su a matsayin azzalimai ne kuma Allah ya ce zai sa su a wutan jahannama amma sai Allah ya toge ya ce banda raunana daga cikin maza da mata waɗanda ba za su iya tafiya ba Allah ce fa'ula'ika asallahu an yi afuwa anhu wa'innan kan Allah ya yafe musu ba sa cikin wa'innan abubuwan Allah ku sani ya bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala da sunaye masu yawan gaske kuma sunayen Allah kowane suna yana ɗauke da ma'ana yana ɗauke da sifa a ciki gwargwadon yadda mutum yake ƙoƙarin ya bauta wa Allah da ma'anan da sunan da Allah ya da ya ɗauka da gwargwadon yadda mutum yake kokarin ya siffantu da ma'anoni na cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala gwargwadon yadda mutum yake samun ɗaukaka gwargwadon yadda mutum yake tashi daga wato wato mataki na ƙasa mataki na kaskanci yake daɗa samun ɗaukaka yake daɗa kusantar Allah subhanahu ta'ala gwargwadon da ga wannan mutumin ɗabi'un shi suna gyaruwa shi yasa annabawan Allah sun fi kowa cikan ɗabi'a sun fi kowa cikan kamala sun fi kowa cikan sifofi na ɗabi'u abin godiya domin sun fi kowa sanin Allah suna koyuwa da sifofi na Allah subhanahu wataala kai ma ana so ka dinga karanta sifofin Allah musamman waɗannan sifofi na rahama sifofi na jin kai ka dinga koyuwa da ma'anoni da suke ciki daga cikin sunayen Allah kullum na karantawa babu iyaka ar-rahman rahim Allah mai rahama ne mai jin kai da aka ce Allah mai rahama yana nufin cewa Allah mai kyauta ne kyautan da ba ta da iyaka kyautan da ake yi babu sababi ma wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba duka Allah yana ba su kyauta Allah yana ba da rahamar shi ma kowa da komai to kai ma ana so ka dinga koyi da wannan sifa na Allah na ar-rahman din ka dinga taimakon bayi da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da wanda ya saba muka da wanda bai saba muka ba kowa ya dinga jin wannan abu shi yasa ake so kai ma ka sifantu da shi haka daga cikin sunayen Allah al-Ghaffar idan aka ce al-Ghaffar shine wanda ke sitirce mummuna ya saka akan kyakkyawa Allah subhanahu wa ta'ala wannan sifan shi ne kai ma ake so ka zama mai mai ɓoye mummuna mai sakayya a kan mai kyakkyawa ko da mutum ya muka mummunan abu ka ɓoye wannan abun ka bayyana mai kyakkyawan shi kuma ka saka mushi a kai wannan yana nuna cewa mai tatanassa an sifati dari'a kana tsarkakuwa daga mai sifofi kaskantattu na ɗan adam kana ƙoƙarin mai koyi da sifofin allahu subhanahu wa ta'ala haka daga cikin sunayen allahu subhanahu wa ta'ala akwai alhalim allah mai tsananin haƙuri ne alhalimu shi ne wanda ake saba mishi kuma yana ganin wanda yake saban shi sa'an yana da iko akan wannan saban da yake yi amma Allah sai ya kyala mutum ya bashi ya suturce shi ya kai mai daga jijiyar wuya cewa an ci mutuncinka ya kai mai daga jijiyar wuya cewa wani ya saba muka wallahi da Allah ya ga dama Allah sai ya kunyata ka a lokacin da kake saba mushi rayuwa ko mu dai sake muka daɗi ba daga wannan lokacin babu wani a cikin mu face akwai wani sabon da yake wa Allah subhanahu wataala wanda shi da kanshi ya san sabon Allah ne amma ba wanda ya sani Allah subhanahu wataala ya sani kuma yana da iko sa'an nan ya sitirce shi bai fadda a shi ba Allah ya kyale shi wannan yana gaya maka cewa mai kai ma yadda Allah yake haƙuri da kai kai ma ka haƙuri da bayan Allah subhanahu wataala kai koyi da sifofi na Allah subhanahu wataala daga cikin sifofin Allah wanda suke nuni a kan rahama da afuwa akwai at-tawwab akwai ar-rauf akwai al-hannan akwai al-muhsin wa'inda duka suna nuni akan ma'anoni wanda yana da kyau dan adam kullum ya dinga tadabburin yana mai daukan wasu darasi a cikin wa'innan sunaye yana dabbakawa a cikin rayuwar shi lallai musallin ya bayan Allah annabawan Allah su suka fi kowa sanin Allah subhanahu wataala shi yasa ɗabi'un annabawan Allah ya fi kowane ya fi na kowane ɗan adam cika domin sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa sanin wa'innan ma'anonin wa'innan sunaye Allah subhanahu ta'ala ya gaya muna irin haƙuri na annabawa da shanye dawoyi da suke a cikin Qur'ani wanda mafi girman misali da zamu kawo shine kisan Annabi Yusuf alaihi salam Annabi Yusuf tun na ƙaramin ya wuce shekara shida ko bakwai ba ƴan uwan shi suke cutar da shi suke cutar da shi har ya kai wani matsayi wanda ya zama ya samu komai a duniya duk abin da yake so ya yi mu wanda suka saba mishi yanzu ya kai matsayin da zai iya ramawa amma lokacin da suka zo suka ce mun muka abu muna matsayin jahilai ba mu san abin da muke yi ba annabi yusuf alaihi salam ya ce la tasriba alaikum al-yawma yace zargi ma kalma na zargi ba da fito a bakin shi ba annabi yusuf ba zai iya cewa me yasa kuka yi kaza kuka yi kaza ba yace yaghfiru Allahu lakum ku tafi ku tafi Allah zai gafarta muku lallai mai hikima yayi gaskiya yace la ya la la la yahlamu hikda man ta'alu bihi mutabu wa laysa yanalu ula man tabu bil gadab yace babu wani mutumin da yake zama shugaba mubartikan akwai alhikdu akwai kulli a zuciyar shi mutumin da baya iya manta abu mutumin da baya iya yafiya lallai wannan mutum ba zai taba daukaka ba ko ya daukaka sai ya fado sai ya fado wannan wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wataala mutum baya samun izza sai an taka shi hakuri a lokacin da yake da daman daukan fansa to haka kissa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cike yake da ababe na al'ajabi wanda yake nuna muna haƙuri irin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya biya irin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha an tambaye ta game da ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ce manzan Allah bai zama mai kaushin hali ba haka manzan Allah baya dariya baya kyakkyata dariya a cikin kasuwanni haka ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in aka mushi mummuna baya sakantawa da mummuna ta ce manzan Allah yana afuwa ne aka sake tambayin aisha game da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce daga cikin haƙurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa dukan wani abu da hannun shi ba ta ce ko mata ne ko bawa manzan Allah bai taɓa ba sai da in yaƙi yake yaƙi shine anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake duka ta ce ko manzan Allah man ta kamar nafsi bai taɓa ɗaukan fansa wa kanshi ba ana yaƙi a kamo bayi wasu sun kashe ‘yan uwan shi wasu sun azabtar da shi wasu sun ci mutuncin shi amma ba dai ce a ware musu wa'innan na more domin na ɗauki fansa kai na ba a shi ce wallahi manzan Allah man ta kamar nafsi bai taɓa ɗaukan fansa wa kanshi ba in ka zage shi ba zai rama ba in ka ci mutuncin shi ba zai rama ba in ka ga manzan Allah ya yi fishi ka taɓa wani abu daga cikin abubuwa na Allah subhanahu wata'ala to wannan shine ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatu makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan kada a taɓa shi duk wanda ya shiga gidan shi kada a taɓa shi Abu Sufyan din nan shekara shida ko bakwai yayi yana ƙoƙarin yakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin udu shi ya kashe sabon manzan Allah guda saba'in manzan Allah ya samu dama a kan shi amma manzan Allah ya ce is abu antum tulaqa ku tafi na sake ku na yafe ku wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka sahabban shi sun ci gaba akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar Siddiq akwai wani dan baffan shi ana ce shi Misbah Misbah yaro ne da ya tashi a gama Abubakar Siddiq komai nashi na rayuwa Abubakar Siddiq ne yake mishi shi yake daukan nauyin shi shi yake bashi abinci ya saya mishi tufafi komai wata rana aka zo ana magana akan mutuncin gidan Abubakar Siddiq sai ga Misbah ya samu kanshi a ciki masu cewa Aisha ta yi zina Abubakar Siddiq wannan abun ya mishi zafi wasu sun yi magana amma nasu bai mushi zafi kamar yadda mai ɗayan shi da yake wahala da shi ya zo yake magana akan mutuncin gidan shi ya ce wallahi ba dan sake ba shi komai a duniya ba Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da aya daga sama ya ce a karanta wa bakar siddiq cewa wala ya atali ulil fadli idan ka zama babba kana da fifiko Allah ce kada ka yi rantsuwa Allah yi uti ulil qurba cewa ba za ka taimaki makusantanka ba wannan kowane famili ana samu da ga mutum an danne shi an cuce shi an zalunce shi kuma sai Allah ya dawo da shi wani abu to yanzu kai ma Allah ya jarabce ka ya ga cewa za ka ci jarabawa ko ba za ka ci mai jarabawa ba cin jarabawa shi ne ka zama babban da gaske ka manta abin da mai ya faru fa'afu anun wasu ka manta da abin da mai ya faru a ɗora daga yadda aka tsaya domin girma shi ne kamanta abin da ne haɓa ɗan sai duk Allah ya ce ulul fadli mutane masu fifiko kada su dinga rantsuwa cewa ba za su taimaki me na ƙasa da suka cutar da su ba wannan ƙa'ida ne Allah ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum Allah ya ce a cikin matanku da ƴaƴanku da ƴan uwanku akwai abokan gabanku lallai ku kiyaye amana ce wa in ta'fu wa tasba'u ka yi haƙuri ka yaɗe shi ne shi ne abin da ya fi duk wanda aka cutar da shi a duniya na ka samu mai wanda suka fi kowa kusanci da shi su ne mai suka cutar da shi ga annabi yusuf alaihi salam ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ƙarfin wanda ya fara zage shi abu lahabi babban shi ne ba baban shi da baban manzan allah sallallahu alaihi wasallam iyayensu ɗaya amma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kirɗa mashi mai sai girma da ɗaukaka haka akwai umar bin khattab wani mutumin ya zo wajen umar bin khaddam ya zo ya gaya mushi maganganu masu zafi ya ce la tuɗinar jazla ba ka ba mu kasanmu da ya kamata wala ta hukum alaina bil adla kuma ba ka adalci umar ɗan karɗa ba ke gaya mushi wannan yana shugaban duniya na musulmai umar ɗan karɗa biya asala ya tashi da ya shaƙe shi umar ɗan karɗa dama majalisan shi malamai ne yake tarawa makarantar ƙur'ani da suka ce umar ɗan kaɗan wannan mutum yana daga cikin jahilai Allah kuma ya ce wa arid anil jahili ka mayar da ka kawar da kanka daga mai jahilai umar ɗan kaɗan bai sake cewa kuma mai sai ga mai fiskan shi yana sauka yana sauka wannan haka shi aka magabata suke akwai ibn taymiya Allah ya ji kanshi wata rana wanda ɗaya daga cikin mafi girman abokan gaban shi Allah ya mushi rasuwa sai ɗalibin shi ya gaggauta don ya zo ya ga ibn taimiyya cewa wannan abokin gaban shi ya rasu ko dai ji sanyi a zuciyar shi ya zo ya ce wani ya mutu ba wanda sun cutar da shi sun kai shi firinsu sun sa an kore shi ibn taimiyya da ya juyo sai ya ce yanzu don ya mutu shi ne kake munna ya ce ka je ka faɗa wa iyalan shi duk wani bukatunsu na duniya da suke da shi su kawo mu dan musu akwai wanda ya ba da fatawa cewa a kashe ibn taimiyya amma lokacin da shi ya shiga damuwa babu wanda zai iya zuwa ya wanke shi a cikin damuwa ya sake dawo wajen ibn taimiyya kuma ibn taimiyya je nema mushi mai ya nema mushi fansa lallai yan uwa musulmai mu sani afuwa akwai fa'idodi masu yawa a ciki mafi girman fa'ida shine mutum zai yi nasara akan shedanin shi hakan nan zaka yi nasara akan kanka sa'an nan a cikin afuwa akwai jin daɗin da babu shi a cikin ɗaukan fansa haka a cikin afuwa akwai kwanciyar hankali da hankali ba shi ya cutar da kai kuma ya ana ka bacci ai ya maka tu zero ya kamata da ya cutar da kai ka dawo gida ka yi baccinka idan mutum ya maka abu ka yaɗe mushi ba da ka dawwama kana bawan shi domin za ka dinga bibiyan shi cewa ba ka game ne ya same shi wanda kai ma da ka min da ka ji daɗi ka zama bawan shi tun da yanzu kai hidima kake mishi in ya muka ka kyale shi ka manta da shi ka ci gaba da rayuwanka haka a cikin afuwa akwai takwa Allah ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa aka cikin afuwa akwai haɗin kai Allah ɗan uwa ya kamata mu koma mu koyi wato darasi daga cikin rayuwar magabata kulli da ke cikin zukatanmu a cikin anguwanninmu a cikin gidajenmu a cikin kasuwanninmu abokan zamantakewarmu makwabtanmu kowa ya kokari ya wanke zuciyar shi kowa ya kokari ya koyi afuwa ba don komai ba shi ta kanta afuwan kyauta ne kake yi wa kanka kai din nan ka cancanci ka yi bacci mai daɗi ba ka da kuɗi ko ba ka bacci mai daɗi ka cancanci ka kwanta zuciyanka babu wani kulli a ciki ka cancanci ka yi kyauta ma kanka da wannan mai ni'iman kada ka batta a cikin mai a cikin azaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani abin da mutum da yi afuwa face sai ya sake samun ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wataala lallai mu koyi wannan darasi ka koyi manta abu akwai kisa da ake yawan bayarwa wannan mutumi da manzon Allah ce dan aljanna ne har su uku kowa ya san wannan kisan da aka tambaye shi ta me duk abin da aka yi aka wuce ya manta shi a wannan wajen kai ma ka koyi mantawa da abu ka koyi cire abu a cikin ranka kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da magabata insha Allah za mu takaita wannan hudu ba anan Allah ya datar da mu Allah ya sa mu dace Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu zaman lafiya Allah duk wanda suke nufin wannan kasa namu da fitina da shirin ya Allah kamar musu da shirin su akan su ya Allah duk wanda suke neman mu da bala'i Allah kamar su da bala'i su akan su ya Allah ka mana sauki ya Allah ka mana sauki yan uwa waɗanda suke aiko da bukatu na addu'a wanda ba su da lafiya ko shari'a ya Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya kamar ne da aka sani sakonnin dai kullum baya wuce sako na neman taimako da ake yi na wannan aikin bayan gida da ake yi wanda kuma ana bayyana mutane abin da ake samu wanda mutane su kansu sun gamsu da yanayin abubuwan da ake samu da ci gaba wanda kudaden da mutane suke bayarwa wannan yake nuna cewa lallai akwai gamsuwa game da abubuwan da ake musu da kudadensu wanda kudin ana so in ya kai wani gaci wanda ana faɗa dubu ɗari biyar ne in ya kai da a zo a ci gaba da aiki kuma da a faɗi siminti buhu nawa ake bukata domin yan uwa su taimaka da fatan yan uwa da su da ƙami wajen taimaka kamar yadda suka saba sa'an nan akwai ɗaurin aure bayan an idar da sallah da fata yan uwa da su tsaya su shaida wannan daurin aure Allah sa mu dace assalamu alaikum Yes.